wai ƙaunar yaro wayo suka yi mana kawai suka nuna mana ba mu aiki da addinin mu suka nuna ƙaunar yaron har suka wuce gona da iri ba tare da sun karanta ba addini ba amma mu ma a cikin addini akwai son yaro kuma kar a yadda a zagi addinin mu a ce addinin mu yana cutar da yara ko da wasa babu wannan magana akwai at-tarbiyatu bil hubbi a nuna wa yaro ana son sa ana ƙaunarsa amma duk yanda ake son sa ana ƙaunarsa to ba za a so kuma in ya mutu shi da wuta ba dan idan ka nuna masa ƙauna kana son sa bai ba Allah ba to me amfanin ƙaunar ya girma ya yi shi da wuta wani bawan Allah ya zo ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kama yaro yana sumbantar sa yake da mun kula yau ayyan ku haka yace ina da yaya irin waɗannan guda kaza ban taɓa kama irin sumbance shi ba da Allah ya ce wannan rahama ne da jin kai da tausayi da ka kai ma ka yi saboda son yara da kaunar su manzon Allah yana sallah annabi yana sallah jikokinsa hasan da wasu ina Fatima maman su saboda son yara a lokacin annabi bayi da yara jikokinsa sai ya tuba musu azkar kina tuba ya yanke azkar ko jira kike sai babansu ya dawo daga aiki shi zai tuba musu aikin ki ne ki kula shi addinin mu yana so da jin kai malamai sun yi rubutu da yawa da maganganu da yawa yadda yake nuna inda yadda musulunci ce a kula da yara to amma za a kula da su ne ana gina su akan ne akan akida da kuma imani ana ilhamul hanan wal iktisaba tausayawa da hanana da murmushi da suke fuska kada uwa kullum ya zama abus in an ce abus a wasa wata wata walla an ja abul a'ma da fuska da kuntumewa ba a yi wa yaro wannan kullum sai dai idan ya yi laifi sai a turbine fuska a ɓata idan ya gaba daɗi cewa ya san abin da ya yi ba daidai ba ne ba ana iya tarbiyyantar da yaro da wannan kuna ba a dake shi ba a ɓata rai ya ga cewa lallai ran baba ya ɓaci don ya san ya yi laifi amma kar ya zama ɗabi'ar uba ne kullum ya zama mai turɓa da fuskar sau ya'yan shi ko kuma uwa mai turɓa da fuskar wa ya'yanta takbirul asfal sumbanta annabi yana sumbantan yara sahabbai suna sumbantan yara wani addini ne shari'a ne wasa annabi an samu sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake magana a annabi yake wani wani wani yaro yana wasa da dan tsuntsu yana zuwa wajen shi wata ran manzo Allah ya kai shi da tsuntsun ba yace ina dan tsuntsun ka yaro ne maka ne yana wasa da tsuntsun sannan Allah ya ce shi ina dan tsuntsun ka babu alan dogai ina tsuntsun ka kaza mu sabai kai mamaki ashe yanzu annabi yana kula da wasan yara Azza Allah yakan ɗebi ruwa a bakinsa ruwa yaro yana so ana masa wasan fesa ruwa ya ɗebi ruwa ya fesa a fuskan yaro ya gudu ya jariya ya bi shi da gudu. A wani sahabi ke cewa ina iya tuna wa aitu majjatan majjaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waje ko ala waji wa ana bin sab'in sinin au kama qal yace ina iya haddacewa yanda annabi yake kumsar ruwa ya kumsi ruwa a bakinsa ya fesa mini a fuskata ina ɗan yaro ƙarami jama'a ina faɗin waɗannan nasoshi ne don da yi muku justifying cewa mu addinin mu ba ya zo da mugunta ne da ke da rashin jin kai ba wannan abin da ake na kula da yara ɗan mu addinin mu shi ne ya zo da shi amma mu muna da principles muna da ƙa'idoji duk abin da za mu yi na kula da yaro to ba za mu bari lalace kuma saba addinin Allah bayan wannan ana girmama sha'irin tafi abin da biyu nuna yana so in bai saba Allah ba a taimake shi a kai kada a yi mai ihana kada a yi mai sukuriya wulatantawa da tozartawa da nuna girman kai duk addini mu ya hana idan ka so mutum to sai ka tura shi akan hanyar Allah tunda kana son sa to sai ka tura shi akan bin Allah tabaraka wa ta'ala dan me ba iya duniyar kake nuna masa ba kana nuna masa ya mutu ya shiga aljanna فأنا صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا duk wanda baya jin kai kanana a cikin mu baya cikin mu shi addinin ya zo da kulawa tausayi da jin kai hadisi imam tirmidhi sannan abu na uku akwai a tarbiyyar bil akhlaqi was sulukiyat kulawa da halaye da dabi'u na kwarai ana gina yaro akan gaskiya asifk lalle ku koya wa yaran ku gaskiya da mu'amala da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta daidai la yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa mutum bai zai bushe ba yana yin gaskiya ya saba da gaskiya sai har an rubuta shi a wajen Allah cewa shi ne gaskiya ne. Da ka ku gina ‘ya'yanku akan gaskiya, ta ku gina su akan ƙarya. Duk abin da uba zai gaya san sai gaya mai gaskiya. Duk abin da uwa za ta gaya wa ‘ya'yanta ta gaya musu gaskiya. Kar a koya wa yara ƙarya. Kuma idan an ga suna ƙarya a yi musu faɗa a ce su daina yin ƙarya. Amana. Lalle amana dalili ne na shiga aljanna ba. idan ɗan ka ya fara koyon haɗin cikin yana yaro akwai damuwa zai tozarta zai tozartar da kai sannan kuma zai zama tozartacce a wajen Allah a lahira ba zai kima ba a duniya ma ba zai kima ba da ka kar mu bari mu koyi cin amana ko duk duniya da musulmi da wanda ba musulmi sun yarda cin amana mummunan dabi'a ne da ka iyaye akwai aiki a kanku ku kula da abin da ya shafi kula da amana al-ihtiram girmama na gaba lalle ne tun yaran suna kanana ku koya musu ganin girman ku kada wasan yayi yawa kada rini ya shiga in kai wasa da shi yayi yawa to ba za ka yi masa tsawa ba shi yaro duk abin da ka gina shi akan in ya wuce gona da iri zai dauka shi ne bege kamar yadda ake samun iyali a yanzu ce zagin suna kanana yaron kai zage ka ko kai wani abu yaro ya dauki abin bugu ya buge ka wannan ba tarbiyyar mutum musulunci bane mu ko kai magana ɗan kai ce ƙarya kake yi wani ba tarbiyyar mu bane mu da ka duk abin da za ka yi khairul umuri awsatuha al'amura a bi su tsaki a hankali a hankali ilimi shi ke koya wannan duka gaba ɗaya in dai ka gina ɗanka akan tarbiyya da ilimi to ka koyi wani abubuwan gaba ɗaya saboda a cikin ilimin za a koya masa wannan ba daidai ba ne jarumta da ladabi ta'awun wal hub taimakon juna da san dan uwansa in ka ga yaro yana dukan ɗansa kamar zai kashe shi to maza maza ka ja masa kunne saboda in baya tausayin sa yanzu to in yi girma ma kuma lallai ne ji tausayin sa ba za ka bada ka mutu ka bar su wallahi ba zai maka rufa maka asiri akan kanan shi ba tun yanzu ake nuna musu idan ka ga yaro ya ɗauko abu yana so ya zauna ya cinye shi shi kadai baya ba ɗan uwansa to akwai abin tsoro wannan yana nuna ko ya girma in ba sa ba zai zama ɗan ananiya ne ta kaina nake ta kaina nake tun yanzu ake gyarawa in ka ga yaro ya ɗauki abin shimfiɗa ya lullaba kansa ya ɗan uwansa a cikin sanyi to wannan yana nuna cewa in ya girma ma in ba sa a kai ba hakan zai to a nuna musu kaunar juna ko kuma ka ga yaro ɗan namiji yana kyamar ƴar uwarsa mace kamar ba gidansu ɗaya ba shi ma wannan wani haɗari ne babba wanda ya kamata ku jawo ƴaƴan mutum ne ko mu kula da su وقال لك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أن تنوني كاب وبعدين كويا مكاوى والدبيبو good conduct hali ne kyau wanda mutum zai yi aiki da shi kuma wasu koye shi imam malik ya rawaito a jina cikin wanda hanyoyi mafi muhimmanci da ake koyawa yara al-akhlaq tayyiba kyawawan halaye da dabi'u na kwarai shi ne koyi da iyaye su kansu iyaye su zama mutane kirki duk yadda ne maka wannan wa'azi da bayani in kai kanka baka da tarbiyya to dan ka ba zai tarbiyya ba sai dai wani gyaran Allah da ka idan sallah ne su koyi kuna yin sallah idan maganganu ne duk ɗaya yana koyi makaranta ne gidan ubansa da uwansa makaranta ne ɗakin ubansa da ɗakin uwansa makaranta ne to sai kana tura uwansa a sha dole ya sha shi ma sai ji kana zagin wani a waya shi ma sai ya koya yana kallon ka ko bai iya magana ba ya koya amma ya kana bude qur'ani kana karantawa to ya koya ya ji kana salatin annabi ya koya ya ga kana zuwa masallaci ce baba na yana zuwa masallaci kuna ga wannan yana da muhimmanci duk wanda bai dora ɗansa akan addini ba wallahi zai da na sani ko yana da ko bayan wani dan uwa a cikin ku irin ku ya taho aiki ya yi aure a nan ya tafi wani wuri ya ce ba ruwansa da mutane ya ce tun da zai ce ba ruwansa da mutane zai ce ba ruwansa da mutane wanda yana da albashinsa mai kyau da gidansa mai kyau da motar hawansa mai kyau yana da abin da zai ci yana da abin da zai sha komi yana da shi na ka yi yana rayuwa ne wani tsohon wanda zan zo gaba akan wannan rayuwa akan taimakekeniya da azara su likita ne kwatsam ya faɗi mutu kuma ya tana yara sun girma daga da aka tashi dole ne yan uwansa aka nema ko irin ku makotansa da ya je zauna a da su wanda ba yaran su ɗaya ba ba addinin su ɗaya ba mai tausayi a cikin su shine yace one tell his people one time his people his people din da ya guje su ba nan ke so na kai gare shi ba ya tara abin da ya tara ya kuma tana yaya wallahi ma da aka zo za a yi sallar jana'i community din da yake da yaran sun zo sai aka ce ku zo ku yi sallah suka ce wajen zuwa wasu kai fara pray fara pray da du'a a cewa sallah suka ce a don't know yaro da kake saurayi ɗan shekara ashirin ashirin da bayan yana budurwa babba ita ma Come on, please. I don't know. Ƙarshe kuma da haka aka ɗauke gawarsa, aka biya mata magudan kuɗi aka mai da ita can dai gida. Ita biyo ba yana ya waɗanda baya sallah, ya waɗanda da baya sallah. Duk abin da ya tara ya mallaka kuma bashi. Shi kenan. Zauna kai riba ciki. Wallahi sai an tambaye ka ɗanka in dai kai musulmi ne wallahi sai an tambaye ka akan ɗanka yana sallah ko ba ruwan Allah ba da wai ya shekara sha takwas wannan zancen duniya ne a wajen Allah ko shekara dubu muke da shi sunansa ɗanka ya yi wa annabi na amanu mu an tusa kuma wa ahlikum naran wa kudu an nasu wal hijara abu na kusan ƙarshe a wannan babi na yara shi ne neman ilimi ko yadda yara su nemi ilimi daga cikin manya-manyan abubuwan da gura za ka sauke wa ɗanka shi ne ka ba shi ilimi ka ɗora shi a kan ilimi kar ku bari a kucin jahilci kun ci amana su wallahi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yara akwai hadisi da yawa ya gulami ya gulami sallallahu kulli yaminika wa kulli ma ilayka malamai suka ce akwai koyarwa a cikin nan akwai tarbiyya a ciki ya koyar da shi ya kuma yi mai tarbiyya ya koya mai ya zai rayu a duniya ya koya mai ya zai sharuci da mutane kuma ya koya masu ya zai haɗu da Allah a cikin wannan hadisi duk guda ɗaya ihfazillah ya hafazka ihfazillah ta bisu tujahaka wala annama akhtaka lam yakun yusibaka وما أصابك لم يكن ليخطئك ga sunan hadisai bila adadin da yawa duka suna nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mantar da mutane talabul ilmi fariza ala kulli muslim hadisi ibn majah neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi ba sai na muku wa'azi akan ku ba ya ku ilimin boko ba dan kukan kuna gindin boko ne asalin su kenan ai ina zama wa'azi na ba ma san ba zan ce ba san me yake ba amma an zo ingila ina muku wa'azi a kan kuka a ku a makarantar boko ai yanzu kan hiri ku mun kuce malam ku rinka sa yan ku a Najeriya mana abin da nake nufi a nan ku kai ƴaƴan ku makarantun addini ku yi haƙuri da maganganun da zan faɗa suna damun mu ne ga wannan karatu ne na gida daga ni sai ku a cikin wannan hotel na yi bincike da yawa wahala suka tarar da Najeriya 'yan arewa sun haɗa kai a ɗaya daga cikin ƙasashen turai ban ce duka duka ba wa amma da yawan majority a yayin da nake zuwa laifa ku da shi ce wannan masallaci ne na hausa fulani na su kaɗai game da aka samu masallaci ne na ƙasa kaza na 'yan pakistan na 'yan bangladesh na yan kaza na yan kaza wannan masallaci a ce naku ne kuma ku rika haduwa da matanku da ƴaƴanku mallakar ku ko ku saya ko ku wannan ana shan wahala kafin ku samu wannan mukan zo mu haɗu a ƙasashe da yawa a Canada a America a Ingila a ina ne wace ce wane ne amma buɗe islamiyya guda ɗaya islamiyya guda ɗaya shi da gare ku wallahi islamiyya ma sai an yi da gaske wani ya bato na yajin bari da zai ba to wannan karatun na islamiyya ko ka yadda ko ba ka yadda ba ko ka shirya ko ba ka shirya ba wallahi sai Allah ya tambaye ka akan dan ko koya dan ka ba in za ku iya cikin damammakin da ubangiji ya ba ku idan har zan zo garin Leeds in ba ku wata shawara ban ce ba ku da shi ba ban ce ba ku yi ba amma lalle a ganta a ƙasa ku yi ƙoƙari wuri wanda ya ko da kun bar garin nan ko kun bar ƙasar nan kun shuka alheri ko da haya ne nan gaba ma har ku mallaki wuri ƙasar nan suna da burgiya suna da waya shekarar jiya a cikin london na je wani masallaci babba aka nuna mun wani wuri coci ne na yahudawa a tsakanin masallaci da masallaci muslim community suka siya kuma aka sayar musu yanzu za a iya siya cikin da wani attajiri ya zo muku ziyara cikin attajiran da suke kawo muku kuɗi suna ajiyewa a nan sai yana akwai kuɗin da kake ajiyewa sai amara masallaci sai amara islamiyya wallahi ai da yawan sun sun zo suna neman ku saboda ku ne idan su ku ba su shawara sai gida ko ku ɗauki hayan kamar da kuke hayan gidaje ku hayi wani wuri ana islamiyya wa yaran ku ana ƙalla a sati sau biyu ko sau uku waɗannan matan auren naku ya zama suna da inda za su a koya musu addini wallahi za ku iya sai dai ba za ku yi ba ina nufin bai ku duk yana cikin yara da zai amma roƙo an fusa kuma alaikum na yanzu wata jarabanta da islamiyya sun tana budurwa tana gida in ka zo nan kowa yana gidansa can gidansa can gidansa can ajiye kai ai wani abun da ko da a sati sau ɗaya sau biyu a ran juma'a ne da yamma a weekend basis ne yaran ku har tafi za ku yi wa yaran ku tafi wallahi za ku yi kuma dokar ƙasar ba ta hana ku ba yau da dokar ƙasar ta hana ku ne ma kuna da uzuri ba ta hana ku ba da haka ina fatan wannan community na ku Nigerian Muslim community za ku yi tunani duk jihohin da kuke da yan uwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya ku fara tunanin samar da gidaje da makarantu da masallatai ko a siya ko a haya wataƙila Allah ya kawo muku wani babban ma'aikaci mai hali mai maiko ya sai muku wuri ya zama sadaka jariya a cikin ku akwai malamai a cikin ku akwai masana wanda wani can kun shi can ga yana yana kawo mai masa babban likitan zuciya ne gashi nan ɗalibi ne ɗan ƙwara ne gashi dokta wallahi ma da cin qur'ani ne malam kai hakuri ka tashi kai hakuri ai Allah ne tuna bari ce tuna ina hakuri da Allah kai hakuri wallahi wannan kun san jayar alhar ko to wallahi suna ji da shi malam ma da cin qur'ani ya iya larabci ya san bukhari ya san muslim kuma likita dan boko yanzu ya kamata ku bar waɗannan su zo su zauna kullum su yi aiki wa ingila kuma su amfana su ma a cikin awannin su a sati ya ba ku awa biyu ya koyar da ku ya koyar da malamin ku a masallacin ku a makarantar ku irin sa mutum ɗaya ne na nuna akwai ɗaiɗaikun ku wasu sun an sanar da cewa Qur'ani a cikin ku sun iya larabcin a cikin ku sun iya karantar da Qur'ani a cikin ku akwai kunuz yanzu a cikin matan nan akwai yar islamiyya ko da ta hadace Qur'ani akwai wanda ta iya amma an binne ta babu tsarin yanzu kun kuna da tsada ne an ɗauko ku daga ƙasashen ku ko kun yi karatu a nan su ƙasar sun ga darajar ku da kima ku sun ɗauke ku aiki to amma kuma waɗanda suke cikin ku ba ku iya fitar da su suka amfana da junan ku ba samu irin waɗannan ku samu haɗa tunani ku taimaki junan ku dan Allah ku taimaki ƙananan yaran wallahi ba abin da zai hana yaron da yake rayuwa a ingila har da shekara ba abin da zai hana shi a wannan garin da ne ba wani hayaniya ba hayaniya yaran ku tsaf za su ajiye Qur'ani ba abin da zai hana su ta ba za ku iya kai su gidan su ajiye ba ku koya ku yi musu ayin da haka in an zo an ce ne wa'azi akan tarbiyya da kula da ilimin yara to ku saka wannan a ciki fulajin ku ne ku rubuta yaya za mu yi mu samu wani gidan a cikin mu dan Allah wa zai iya ba mu awa ɗaya a sati kai ba za ka ba mu awa biyu ke ba za ki iya ba mu kaza yanzu akwai wanda za a iya tara mata mata na wani a cikin nan wallahi za ta iya koya musu bulugul marani ko mun dace ahkam hala kalli za ta iya biya musu qur'ani amma an binne ta mijin ma ya binne ta ba a san da ita ba kai idan kuka yi kwari kuka yi ƙarfi wallahi za ku iya samun wani dalili ku samu masa biza ya zo na a makare masa da wani aiki da zai yi purposely kun kawo shi da zai yi muku islamiyya ku tun ɗaya mutum biyu duk za ku iya yi ku ɗauke shi a contract wataƙila shekara ɗaya shekara biyu in ya gama ya tafi a daga kawo duk za ku yi ina jin tausayi ƙwarai idan kuka bar waɗannan 'ya'yan nan ku suka tashi suka tashi ba san Allah ba ba ku koya musu Allah ba wallahi Allah zai tambaye ku kuma yaran za su yi muku ba za su baran ce za su muku Allah ya ba amma za su ce kun ci amana su ba yanzu ne za su faɗa ba sai bayan sun girma wannan is part of the challenges na tarbiyyar yara zan rufe ne akan wannan gabar da an batu challenges da ke fuskantar kar ku manta muna da matsala ta tarbiyya idan kullum gemun dan uwanka ka ga ya kone to sai ka shafa nata ruwa uwa ya sani cikin tsarin kasar nan suna ba da kulawa number one wanda ake kula da shi dan shagwaba shagwaba shi ne yaro sai kuma mace sai kare sai kuma namiji ba haka bane wani abu ne ba koli in ba ke ne faɗa wata ku gyara namiji kai mai gida kai family man kai ne ƙarshen daraja amma waɗannan su ne matakan farko yara na kula da su na biyu su mace duk inda mace take suna kula da ita kuma karɓa suka yi a hannunmu mu ma addinin mu ne duk muna dalilin da yace mu kula da iyalan namu amma su sun wuce gona ne da iri sun cakuɗa da da abin da yake ba na addini ba amma mu namu akwai balance sannan sai yan karnukan su sai kuma kai tunda kai ka san ba wata kima ba ce da daraja da kai ko ba ka bari ma tsarin bai ba ka wata kulawa ta musamman ba to kai kokari kar ka yi babun baɗin da kuma da rasa nan ka ci can kuna haifa yaya ku bari mu yi magana ta gida kuna haifa yaya suna firamare suna naziri suna elementary suna wani ne suna secondary har ma su jami'a suna girma ɗan namiji kusan bai da damuwa sosai inda ya samu wannan tarbiyyar yanzu sai Allah ya baka ƴa mace budurwa ta girma a nan ƙasar kare ta ba san ko ina ba da cin kurakurar da kuke shi ma a tarbiyya dole a gaya muku laifi ne kuskure ne ta tara yaya a nan ba ku ɗauke su kuna kai su asalin ku suna gani ba ku yi haƙuri kuka ce ne muku wa'azi cikin rufin asirin da ubangiji ya ba ku ku rinka ɗaukar ƴaƴan ku kuna kai su gurin kakannin kuna nuna musu can ɗaya ya zama yana da asali ba mamaki ya yi girma ya shekaru ya koma najeriya na neman gwamna ko shugaban ƙasa kana kawai sai ya ce ai ba mu san shi ba saboda ba ka kawo shi har takardar ƙasa ka je ka masa je ka kai mai takarda ta ɗan ƙasa je ka ka masa fasfot mai sauƙi ne a Najeriya wallahi ka nuna masa ka ce wannan ubana ne wannan kaka da zuriyar ku ka tushen wani lokaci in girma tura shi ya je hutun sati biyu sati uku shi kaɗai ma an ya girma ba ya zama ɗan shekara sha takwas ma kai shi da je sauran da cije shi da ke ce da bayan mawa mutu ba kwarai kuwa tsoron da ake ji da ake taɓa na shi ma yanzu ya ga ya ji ya dawo lafiya to kuskuren da muke yi sai mutum ya zo ya tare a nan gaba ɗaya ba ya zuwa gida kuma ba ya nuna ‘ya'yansa wa gida sai ta zo ta girma kai dai yanzu yarinya ta girma ta kai manzanin aure tun da musulma ne dole ta aure tunda ne muna da addini ba mu rinda ba ya za ka yi ta ka nemo mata hanyarka ɗan tsawaka ɗan kawunta ɗan kazananta ka mere ita can sai ka ga cewa ta rage mata daraja yaya tana rayuwa a nan za a mere ita can kuma ka mata tarbiyyar da za ce maka da'a da abin da ka faɗa a matsayinka na uyi cewa dole ce ruwa ji ɗaya na biyu waye za ka ba ta ya aure a nan ku ɗin ma in kun zo za ku yi auren ko ya ku gidan kuke komawa sai ku ce bari ku je gida ku je ku nemo wata mai tarbiyya a can ha to ku me sama za ku yi yaran tarbiyya nan ba idan har wani zai tashi daga nan ya ce zai koma sokoto zai koma jigawa zai koma bauchi zai koma gombe ko kano ya je ya auno wata ‘ya mai tarbiyya nan ya kawo ta nan to ‘ya'yanku da kuke haifa a nan me yasa ba za ku kula da tarbiyyar su a nan ba ta yadda wani zai gan su ya sha'awar ya aure su kowa ya ta ce ce ni ba zan aure yarinya a nan ba saboda tarbiyyar ingila ne tarbiyyar kaza ne tarbiyyar kaza to ai ‘ya'yanku ne ku musulmi ne to kaga amfanin nasiha da na muke kenan idan kuka musu tarbiyya suka zama masu kamewa wallahi mutum ba sai ya kashe kudin jirgi ya jawo wata a can ba kenan wannan kula da tarbiyyar zai taimake ku nan da shekara goma shekara biyar shekara kaza masu zuwa ku rinka yin auratayya a tsakanin ku ku rufa junan ku a ciri da ka zo ka bar yarka wani ya zo ya aure ta wani bare da kana ji kana gani ba yanda za ka yi ɗauke ce da fure ko kuma ta je matakai manzarin auren kuma ba ta ke auren ya kamata mu kula mu gino ƴaƴanmu akan tarbiyya ta islamiyya mu gino ƴaƴanmu tarbiyya ta addini ko kuma mai hakuri mu mai da su gida su je su aure ƴaƴan kirki akwai mutanen kirki masu rufin asiri za su aure su a gina musu tun yanzu to matsalar damun ba ka ma kai ta gidan balantana ta saba da gidan da wata ran ka kai ta kayan wani hutu na wata uku a can ta saba da kakarta ta kan wani ganta a can yana son da zai aure ta baka da damuwa za ta ce tana son sa yana son ta to ba a yi wannan challenge din dole Hausa community musulmi ku tunani akan nan da shekara goma ya za ku warware wannan matsala kuma yana cikin damuwowinku in ɗan namiji ne ya tashi shi da matsala zai koma ya je a ruwa can amma yarinya da ta tashi ta kai karatu a nan sai kaza ce kaza ce digiri ce kaza ana ya za a yi haka za ka barta ka fadi ka mutu ka barta cikin damuwa dole sai kun yi tunani akan wannan ina fatan Allah ya taimake ku abu na biyu shine magana akan yan uwantaka yan uwantaka da hukumar islamiyya Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana ka'ida ce malamai suke faɗa innamal mu'minuna ikhwa aslihu baina akhawaykum yan uwa ku musulmi ku mu'mini yan uwan juna ne ko ka yadda da ni ko baka yadda da ni ba ko ka ji kana suna ko baka ji kana suna ba tunda ni ina la ilaha illallah kana yi ina sallah kana yi to mu yan uwan juna ne dan fa Allah ya ce mu yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum musulmi ku tuna da wannan yan uwantaka kar ku manta da wannan yan uwantaka kuma yanzu ne ya kamata ku ce ma ku tuna da junanku da yankwantaka da junanku saboda ba ku da wanda zai taimake ku yau a irin wannan kasashe in ba junan ɗan uwanku ba misali guda ɗaya yanzu ana ce mutum ya faɗi ya mutu mutuwa tana iya ɗaukar mutum a ko'ina ba ta zuwa masallaci ana sallah da kai ina yi wani taro an gayyata kai kullum ba ka da lokaci kai ne agogo sarkin aiki uwa ma bai da lokaci ya yi ba san da kai ba ba san da ya'yanka ba iyalinka ba sa zumunci da iyalin suwa ne kai ma wai musuli ne kai har kake gaya wa kanka to sai ka bada ta mutu amma dai matarka ba za ta maka wankan gawa ba in mata maka ne ba za ta yi ta gunne ka ba dole sai an fitar da kai kuma dole ka buƙaci mutum uku hudu biyar shida su zo su yi sallah a bayan gawanka ina jiya maka tsoron in baka kula da wannan yan kwantaka ba kai matsayin da zaka faɗi ka mutu a ɗauki gawanka a sa mata wuta a kone ta ya shafa ruwa ko a rayuwar bariki a mu ma nan a Najeriya ana mana fatawa mutum ne ya tafi neman kuɗi kudu ya je da san kowa ba ruwansa da yan uwansa ya je ya faɗi a kasuwa ko ya yi hankali a shaɓa ta buge shi ko ya je zai Allah ka shi mota ta buge shi an zo ana ta neman community inda yake ba wanda ya san shi inda bai damu da kowa ba wallahi haka za a bashi ta wari daga ƙarshen motar ɗiban shara ne za ta zo ta ɗebe shi gwamnati ta kwashe shi a je a bunka masa wuta a ƙone shi kuran ana yi in na ga dama sai in ce a jiha kaza ana yi a jiha kaza sai ana yi to kai ma kada ka zo yanayin da za ka zo mutuwa ta zo ta kama ka ka jefa iyalanka cikin tasku da bakin ciki da damuwa saboda ba ka da alaƙa da kowa idan mun lura da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina an ambaci sunan miki guda biyu al-muhajirun wal ansar duk Qur'ani ya ambace su mutanen Makka da mutanen madina ai dukan sahabbai ne amma wani ne ya taso ya zo wurin wani da haka annabi ya koya musu ya za su kaunaci junansu wannan shine blueprint na yan uwantaka ta musulunci da shari'a ta koya mana mu je mu karanta za a ya zauna a garin makka ya yi hijira ya kuma koma garin madina amma ku duba yadda mutanen madina suka karɓi mutanen makka za a kulle yan wantaka wane ya zama abokin wani har ta kai da zai kira wane ce wane kai ne abokin wane wane kai ne kawan wane wane kai ne kaza din wane annabi yayi wannan har ta kai da saboda yan wantakan junansu mutum yakan ɗauki jarinsa ya raba shi gida biyu miliyan ɗarinsa ya ce ɗan uwansa ya ɗauki miliyan hamsin shi ya ɗau miliyan hamsin yan uwantaka kuna da shi a littafin ku hatta kai da saboda yan uwantaka mutum yakan duba matarsa biyu ko matarsa uku ya ce wa abokinsa ya zai duba wanda ta masa ya sake ta ta yi idda ya aure ta kuma ita matar ba za ta ji cewa dan me ni za a sake ni ya aure ni ba ba yi ba duba gabin imani sun buga mana misali amma mun ajiye misalin ba mu aiki kuma dan adam da Allah ya yi shi mana ba zai taɓa rayuwa mai nemi taimako wani ba dole sai da ta kaso wallahi idan kuna so ku kafa tarihi a wannan gari da kuke ciki to sai kun yi ukuwa islamiyya ku yi abin da nan da shekara ɗari za a muku addu'a wata kila dukan mu ba nan da mu da matan nan gaba ɗaya amma sai da yan wata kan kar mai zama rayuwa ta bariki rayuwar da wance yake yi ba daidai bane mu muna sallah saboda bayan wance da aka ce kowanne mu ya baro gidansa mu zo mu haɗu a nan masallaci in mun zo a masallacin ma mu yi sabu ɗaya jiki ya taɓa jiki kafa ki taɓa kafa sahu na biyu bai halatta ba sai na gaba ya cika saboda yan wantaka mu saka liman guda ɗaya saboda yan wantaka ya ta karatu shi kaɗai muna jinsa sa kuma sallar mu tana raye da sallar sa ko da a cikin mamu akwai wanda yake zuciyarsa ba ta da kyau sai Allah ya karɓi sallar da jam'in da ya zo ta dalilin zuciyar liman sa a wata riwaya aka ce sai a zo sahu na farko idan zuciyar liman ba ta da kyau sai a duba a na farko ɗan samu mutum ɗaya yana da zuciya mai kyau Allah ne ce karɓi sallar masallacin nan gaba ɗaya saboda yan wantaka ku yi assalamu alaikum tare ku yi azkar tare ku yi rukuni tare ku dago tare ku zama sai ya tare saboda yan wantaka akwai wani abu da addini bai nuna mana ba wallahi ba sai an ja maka aya an ja maka hadisi ba kalli hannuna nan da Allah ya zo yi biyi mun guda ɗaya ba in ya ga dama zai iya sa dukula aiki inda Allah ya ga dama zai iya hannu a dukula haka amma sai ya ka yatsu wannan daban wannan daban wannan daban kuma kowane yatsa a cikin yana bukatar taimakon ɗan uwansa ku kula da kyau kowane yatsa yana bukatar taimakon ɗan uwansa shi ma wannan hannun ba a yi shi kaɗai ba sai aka sake masa wani irinsa shi za a kai maka mutum ɗan uwanka irinka dole wannan hannun bai isa ya rayu ba sai da taimakon wannan hannun idan ko ɗaya hannu ya tafi to ɗayan zai rayu cikin wahala haka kai ma idan ka bar ɗan uwanka baya tare da kai za ka rayu cikin wahala ido sai aka mana guda biyu kowane ido yana neman taimakon ɗan uwansa idan ka rufe ido ɗaya sai ga ganin ka bai kai in ka buɗe ɗayan ba duba hanci sai aka yi koma biyu da za ka toshe ɗaya an nan ka riƙa numfashi da sai da kana buƙatar ɗaya bayan da wasu ayoyi da fi anfusikum afala tusirun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu da ka sani kana biyu Allah ya shi saboda ɗaya ke miki ɗaya malamai ka ce har iska akwai namiji da mace kalli sama sai aka yi sama sai aka yi ƙasa kalli gabar sai aka yi gabar sai aka yi yamma kalli kudu aka yi kudu aka yi arewa kalli kafa sai aka yi ɗaya aka yi dama aka yi inda za ka rayu da kafa ɗaya haka za ka kana canjar canjar canjar sai an tausaya maka kai in ma babu kafar nan sai ka nemo ta itace ta katako ka taimaka wa juna yaya wani a cikin ku zai ce wai zai rayu ba ruwansa da yan wasa ya kira taro ba za ka zo ba in an kira mikin ba za ka zo ba in an ce a wani donation ba za ka yi ba kai kana ganin za ka iya rayuwa wani yawan kana ba ta kanka lokaci ne wallahi kuma akwai dole sai ka nemi taimakon wani in baka nema ba mata ka ta nemi taimakon wani in baka nema ba wallahi a yanka ce sun nemi taimakon wani ko kana rai ko ba ka rai musamman na irin wannan zamani da muke ciki yau ka da kasa mai karfin soji mai karfin dukiya suke neman taimakon yar uwar ta kasa ballantana mutum da mutum ballantana ina bako kana bako irin rayuwar da wasu yan uwa suke a kasashen waje ko kasashen turai ko kasashen larabawa rayuwar ni ta kaina ananiya ba ruwa na da kowa wallahi ba daidai bane da race da na Ibrahim a gaban ina da labarin da wata gudanar sa aikin alherinsa ya sa nake jin labarinsa da yan wantakarsa dan nan da wani ya girma na haife amma cikin sanyi muka je muka fito da shi da ya kama hannuna muka ga yadda an matsa tsara na ce yanzu mutuwa na kai ce ya ce haɓar mana me za a yi to ga shi nan gaba na koya mana yake shekarar sanar duk ya riga ku zuwa nan dai ya nuna muku cewa lallai zai yi rayuwa ne da ku ɗan uwansa yana da alfarmomi ya san abin da ba a sani ba ƙanana masu tasowa ku koyi da su alaƙali da ce da ko mutuwa za ta ce ba ku ban wani kakan ya fito za mu yi alfahari da ka irin rayuwar da ake gaya wa mulaci ana kiran mu a katawa ana tambayar wani abu bai da dadin ci ku kasa yin abu namu da kanmu ku kasa neman masallaci da za mu saya mu gina shi kuma ba ta hana mu ba za ka yi dogon masallaci daga nan har sama da nace yanzu wani masallaci da na gani a cikin london wuri guda babban masallaci wanda ta kowane hausawa da musulmi wanda shine kadai masallacin da ake kiran sallah ina ina cikin wannan naji wannan da kiran sallah ce ana ana kiran sallah Allah ta ce ana kira masallaci yana da hotel nasa masallaci yana da gym nasa na maza da mata masallaci yana da hall conference conference hall nasa masallaci yana da shaguna nasa masallaci yana da wurin sokan baki nasa yana da saman hawan kasa hawan sama hawan kaza komai yana da shi a irin wannan da ba dan sun taimaki junansu sun haɗa kai ba za su iya yi kuma alis ku yi kokari ku samar da wannan nan da shekara ɗari irin wannan masallaci za a muku addu'a kamar da ake wasu sarjaunar da ta fama balewa addu'a ku ne za ku yi ba wani ne zai yi ba malam daga lokacin da kashe kuɗi a banza sa sadaka jariya fara neman wuri yanzu kamar islamiyya nan ku nemo wani gida wani apartment ku buɗe shi yaran ku su rinka zuwa ko su ga juna ma suna gaisawa wataƙila wani yaron ya ga wata yarinya a nan su haɗu a yi musu aure ku yi ƙoƙari ku yi wannan zai taimaka don haka kada mu yarda mu rayu ba tare da muna taimakon juna da agazawa juna ba ranar da za ka gane muhimmancin mutane a tattare da kai shine ranar jana'izar ka Mama Ahmad ce ranar ake gane mutanen kirki, ranar mutuwa. Ka faɗi ka mutu kowa ya je da aikin su zo ya maka sallah ka ci riba. Amma matukar za ka rayu ba ruwanka da taimakon wani, ba ruwanka da agaza wani, ba ruwanka da tunanin me zai ciyar da al'umma ka gaba, kabilar ka ga 'yan addinin ka gaba. Wallahi asara ce ba karamar asara ba. To muna kira gare ku yan uwana da kuke zama a irin waɗannan manya-manyan ƙasashe na turai waɗanda Allah ya musu arziki wannan ku shine ƙarshen duniyar wannan ƙasar da kuke shine kan duk inda wani ɗan adam a duniya zai je ƙarshe shi ya je ingila ne ɗan boko yake ɗan kasuwa ne ɗan siyasa ne ma'aikaci ne kowa ma dai ƙarshe kishi kuma ku dasa naku addinin da aƙida da taimakon junan da al'umma kuma ku bar tarihi nan da shekaru dubu masu zuwa ɗan duniya tana nan to in mun muka lalace a yanzu ya kuke tsammanin wannan ƙananan yara ya za su rayu su ba ne garin su kar ku manta wallahi ya kamata na ba da taimako ne wani abun saboda tarin ɗana da jika na waɗannan yaran su ne garin su a nan zai firamare a nan zai naziri a nan za ta yi sakandare a nan za ta yi digiri wataƙila ta yi aure a nan me uban bar mata me kakan bar mata ƴaƴanku da ƙannanku da danginku da za su daga ƙasashenku su zo neman karatu alaƙalla sa so su zo inda za ga yankunsu yanzu ni da zauna a nan a gabanku nake muku wazi da ba ku zan zo da ba ku da haɗin kai zan zo da ba ku taru kuka kama wannan gurin ba zan zo ba zan zo ba ba abin da zai kawo nan an duniya da tashi ba zan iya zuwa nan ba amma me ya kawo da yan kwantaka saboda zo in gan ku haɗu da ku da ka ku rike wannan yana da muhimmanci in har haɗuwar ku za ta yi amfani to lalle a tashi da wani sako na musamman da za a yi kula da islamiyyun yaran ku lalle yaran ku ya zama suna da inda za su rinka zuwa ana sa musu hadisa da qur'ani da duk ni'imar da muke ciki wallahi ba za mu bar addinin mu lalle matan ku zama suna da inda za a je a koya musu makarantar islamiyya dan mata ka tafar da maka a gida sai je makarantar islamiyya sai a ja mata aya ja mata hadisi kaga sai ke da amma in dai baka bar in ka bar ta baka yi ta makaranta ba to yadda ake a kasar shi ma ci za ce haka ɗanka tana kallo zai zo yi wani abu yanzu akwai da yawan fatawa ya ce yarta ta waye ne kina na ya ce malam yara na suna kallon ka a YouTube suna son ka suna tsoron ka amma ga ya sa ta girma ta kawo wani mutum da ya tashi shi za ta ara kuma ya sani to Allah ka mata wa'azi na ce to ai Allah ya taimake ka ma ka sa da tana kallon wa'azin a YouTube din yanzu wa'azin zai mata amfani da ƙyar ta fahimta sun ja ɗan ku so junanku kuma ni ina ba da shawara dole ne a zo lokacin da ba za ku rika haɗa aure da kanu in babu yan wata kan ya za ku ne ku kun sani ƴaƴan da suka tashi a nan suka girma ba lalle su yadda su koma gida su je su aure ba ana samun da yadda kun suna yi sai ku gyara junanku fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun gyara tsakanin da yan wancakan ku sai ku samu rahmar ubangiji ta baraka yan wancaka lalura ne wajen zamantakewa ciwo yana iya kama wani rashin lafiya yana iya kama wani kuma ba dukan ku ne karfin ku yi iri ɗaya ba wani babba ne a cikin ku wani ƙarami ne yanzu wani uban su zai iya faɗuwa ya mutu bai san gida ba idan da yawan zaka sai ku tuka da responsibility ɗinsa zai iya yiwa wani ya faɗi ya mutu bai da kuɗin da za a je ya masa hidima komai kuɗi ne a ƙasar nan Allah ƙalla aka ce miliyan goma kafin abin da ya ƙara yi. Inda ya kwanta ka sai an samu asiri. Wani ya faɗi ya mutu ya bar matarsa da ciki. Wa zai kula da ita? Mu ne za mu ce miki jira. Sannan zumunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa الرحم مؤنثة بالعرش shi zumunci sada zumunci gaisawa da juna ziyarar juna abu ne da yake rataye a ƙarƙashin al'arshin Allah saboda muhimmancin sa mallakatul bil arshi zumunci yana cewa man wasalani wa salahullah duk wanda ya sadar da ni to Allah tabaraka ta'ala shi ma ya sadar da shi da rahama ta zai kai sa ومن قطعني قطعه الله wanda duk ya yanke zumunci na shi ma Allah yanke shi daga rahamarsa rayuwar gurba rayuwar bariki rayuwar bakuntaka rayuwar ana ana ya kamata musulmi ya je maka su ce wannan kuma ya ce zumunci ba wasu danginka na jini ba ba a shi dangin na jini yana da kwallo biyu ne ga dangin jini ga kuma haƙƙi na sada zumunci tsakanin ka da shi amma har wanda yake dan uwanka musulmi guri ya haɗa ku zama kare zumunci da shi idan wani aka masa haihuwa shin kwamitin alal akalli ko da ku tawaya ne a tura masa Allah sa albarka idan wani mahaifinsa ya mutu aka turo labari a yi masa jaji a ce wani a ce ba wani ya rasu Allah ya ji kansa da rahama Allah kada abin da zaka yi masa kenan idan wani ya kwanta an kai shi asibiti ya yi ciwo ko a gida Allah akalla ku je gidansa ku mai sallama ku shi a kungiyance a hada masa wani abin alheri ko da bai da bukata ko ruwan sha ne aka kai mai zai san yana da yan uwa da suke zumunci da shi idan wani ya fada wani kyan hukuma a haɗu a gaya za a fito da shi a ƙungiyance idan ya fada wani larura watakila ya koma najeriya wani abu ya same shi ya tafi ya bar iyalinsa a rantar abin su zarra ya za a rufa mai asiri alƙali a tura mai iyalinsa gida ko a ci gaba kula masu su kafin ya dawo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani duka a ƙarƙashin ayyana da Allah ke tumatu a sai tun in tawallaitum أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم Allah yana magana akan fasadi barna a bayan kasa da kuma yanke zumunci wa tuqatti'u arhamakum kisa ya magana akan sada zumunci da muhimmancin sada zumunci manzo Allah yake cewa da sada zumunci dan uwa yana samun ƙarin shekaru idan Allah ya rubuta maka zaka shekara arba'in ne in kana sada zumunci sai ka shekara hamsin sittin wasu malamai suka ce sai a ƙara maka albarka a shekarunka ka yi shekara arba'in amma ka yi ka yi achievement na wajen shekara tamanin ko shekara ɗari saboda wannan zumuncin da kake da ɗan uwanka yadda aka ce an ta mana muje mu yi sallar juma'a Allah kalli duk lalace amma haɗu ranar juma'a yadda aka shar'anta mana muje mu yi sallar idi Allah kalli ba a shekara sau ɗaya ko karamar idi ko babban idi ga abubuwan da duk shari'a tana nuna mana amma mun kauce musu da haka lalle ne mu zama muna zumunci tsakanin mu junan mu kuma mu haɗa zumunci tsakanin mu da matan mu da karshe iyaye na mata da ku zan rufe kafin na buɗe ko ba ta tambayoyi shine ku mata da Allah ya muku ni'ima kun zo nan ne don ku kula da waɗannan bayan Allah kula da ‘ya'yanku, kula da mazajenku. Ni ina muku magana ne da yaren shari'a ba da yaren zaman Ingila ba. Kula da su ku taimaka musu. ku je su nemo muku abin da za ku ci da abin da za ku sha da kula da tarbiyyar yayanku ba abu kaɗan gaban ku bane mazan ku kuma ba waɗanda za a musu mugun nufi ba ne a je ma mutum ciwon kai a sa mutum hawan jini ba da shi a tayar masa da hankali a yi amfani da wani dama a yi masa kama karya wanda Allah bai yarda da shi ba kuma Allah bai yarda da shi ba ku taimaka mana dan ku su yi aiki na ni lafiya ku taimaka musu wajen tarbiyyantar da 'ya'yanku da suke bar muku a gida maza ku ji tausayin mata a sai na ja aya na ja hadisi mana kan kuna da dokoki na wajibcin tausayawa mata amma ni matan da ke so ne magana a kansa tausaya mu ana kuka ana maza ba sa ba mata lokaci wasu daga cikin ku ba duka ba ko da ya bata lokaci lokacin wayarsa ta fi cinye lokacin kamar yadda ake kukan wasu matan su ma ba ta ba wa mata lokaci dama da aka samu takan sa a kikkita dokokin Allah ya kuri ku musulmi ne ku ya ku gaskiya amma ba mace dama ta je ta yi aiki da murfin asiri ke taimaki yan uwanki da danginki amma fa mijin nan shine asali ai sai da ya kawo ki ai sai dai baki dama duk da gwamnatin ci kina da wannan damar sai mace da zai yanki aiki awa goma sha shida a yi ne wasu gidajen ku yi hakuri mun yi magana a kan tarbiyyar yaya ba a ba wa yaya lokaci uba bai ba su lokaci ba uwa ma bata ba su lokaci ba shi ya fita ita ma ta fita haka yara za su zo babu wani mai kula da su lokacin kaɗan ne ka dawo a gajiye ita ma ta dawo a gajiye to ya ɗame ake musu ina ku an tasakun wa ahalikum nara idan a nan abin da nake ne ke uwa ke ya fi cancanta ki ba da wadataccen lokaci wadatanki wannan haka yake a jini kuma haka yake a rayuwar yau da gobe duk gidan da uwa ta tsallake kamar ‘ya'yanta ta shiga neman wani abu da duniya to kacce zargi kowa idan tarbiyyar ya da sun lalace. Da haƙuri, da ɗan abin da kuka samu, da ɗan gajeren lokaci da kuka ko da aikin awa biyu kika da ke Allah sa musu albarka zai ki kula da yayanki. Wa zai koya musu albarka? Wa zai koya musu a sallah? Wa zai koya musu? Wa zai koya musu? Wa zai koya musu abubuwa da yawa ku ne za ku koya musu to amma ita ma mace mijinta ya falla ya tafi aiki ita ma ta falla ta tafi aiki ban ce karki aiki ba ba ki sani akwai wata masuliyar ta dole dole a kanki ko an fusa kuma alaikum laran nan ba akan maza kaɗai yake wannan sannan ladabi da biyayya wajibi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nisa'i man idan amartaha amarka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da kana ba ta umarni za ta yi duk matar da take sauyin zance da mijinta wallahi ta sauka daga shallar ta sauka daga kan layi ta rufe miki da Allah barin ki Najeriya barin ki kasar ku ki zo nan baya nuna cewa kin canza ki kuma baya nuna Allah ba zai tafi ki barin ki mutu kuma ba a ce ba za ki mutu ba akwai mutuwa a kanki ana ce mafi alheri a cikin kuɗi ita ce wanda da an ba ta umarni tana bi kuma umarni an gaya mana a shari'a umarnin da ba sabon Allah ba umarnin da yake tahtal maqdur za ki iya yi yawa ana kuka cewa idan mata suka baro ƙasashe suka zo irin wannan ƙasashe mazan su ba sa iya samun masu yadda ya kamata a shari'a bal ma su ne suke zamantowa masu mulki wannan abu ne na duniya amma akwai lafiya kai ki kuskura ki bari ki canja layi wani ya kawo kuka mata su tana neman maza ya yi magana ta ce za ta kira mashi 'yan sanda wani ya kawo kuka mata su ta yi masa kaza bai sai masa magana ba saboda tana da wata dama a hannunta wanda irma miki a cikin ya ɗauko ki ya kawo ki kuma shi za ki haɗa kun ga nan da ke gani na ba a ƙasar nan nake ba amma ina labari da yawa na abubuwan da mata suke a nan saboda fatawa da tambayi da ake ba tausayi da wacce take ta sauka daga kan layin karantarwar addini har aure yakan iya zuwa ya mutu ta ce ba za ta koma ba tana nan wata ma kashe auren ta wani ya ce ta matsa ta kawai ba ta kaddarta ina kike ina za ki rasa ce tana da yadda za ta rayu saboda ta buɗe shago a nan da aikin da take yi take ciyar da babanta take ciyar da kanwarta take take ciyar da yan uwanta take ciyar da kaza kuma ta tozarta ku dokar aure to ya za a yi kiyama na mutu yadda baki bi mijinki ba ke ma yanki ba za ta bi ki ba wa idan gibta anha fazala ce idan ba ka nan hasizarka an nafsi hawa mali za ka kiyaye ka a karan kanta ku kiyaye amana aure kar wata ta je ke alaƙa da wani ko ta hanyar waya ko ta hanyar hira ko ta hanyar wajen aiki ko ta hanyar wata dama da ta samu ke matar aure ne ke musulma ne ki rufe kanki ki rufe da kanki ki saka hijabi ki rufe da jikinki kada wai wurin aikin da kike zuwa ana tsare ce kina matar aure a ganki a titi a ganki a tirar kamar ba matar musulmi ba ce mu ni wallahi dama na gaya muku tun farko mai hankali a cikin mu shine bai watsar da tarbiyyar da iyayensa suka yi masa kafin ya zo nan ba galibin ku insha Allah ta'ala daga tarbiyyar gida ne kuka zo nan ku bai kamata ku canza ba ana samun matsaloli da rashin kyautawa da rashin bin umarni in dai annabi ne abin da ya shi mafi alheri a cikin ku ita ce wacce in mijinta ya ba ta umarni tana bi ki tsaya ki tambaye kanki isali nafsaki shin haka kike in miji ke baki umarni kina ne ko da dadi ko ba dadi ki rabu da maganar wadancan mutane duniya ce ta haka ko ki dauki abin da naki a dauka bai saba addinin ki ba sannan kiyaye amana kada mijin ki baya kake biki wani abu ba daidai ba ta gaskiya nafsi ya wa ne da amarta a ba'aka ka ba ta umarni ta biyu idan ka hana ta ta hannu in ka ce ta yi kenan za Allah ce da kuntu a nan ahadan an yasu da bi ahadi annabin rahama wanda in kun bi shi za ku samu aljanna yace da zan umarci wani ya yi wani sujada la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da sai na umarci mace ta yi wa mijinta sujada wannan yaren addini na shari'a nake gaya muku ki manta da abin da ake faɗa a nan da abin da ke karanta a jarida kuke gani a waya ko an ce miki kina da yanci kaza kina da yanci kaza duk yancin da ya saba wa addinin musulunci ba yanci ba ne halaka ne wallahi da zan ce wani ya sujada wa wani ya ce wallahi da na umarci mace ta yi sujada wa mijinta ya ce saboda haƙƙi da na sa a tsakani in har za a ce ki wa mijinki sujada to ina ga magana ya ce ki ki ce ba za ki ba ya fita bai sani ba ya alaƙa da wanda baya so hutu in an ce mace za ta yi gida mutu ya ce ba za ta yi ba ba za ta yi da wanda ba wanda ya yi da wanda ba ba za ki tabbata kuma ai ba a nan duniya lau kana fi duniya ta zumu li ahliha la kana rasulullah ya hayya mubakira da duniya tana da wama akan mutanenta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi ne ke da mamacin da annabi baya nan wallahi kowa sai ya duk da muka waye gari yau manzo Allah baya nan wallahi duk sai mu tafi duk wanda ya shirya yana da zai zauna ne a nan bismillah da fili da rediyoci na karshe da zan tafi da shi gaba ɗayan ku shi ne abubuwa a gurguje na farko ku kula da kawo gode wa Allah da ni'imar da ubangiji ya muku Allah ya kawo ku wannan ƙasa duniya ce dai ita ce ƙarshe duk burin mai buri ya nan ne har kuma ta da fatan Allah ثم لتسألن يومئذ عن العلم sai an tambaye ku a wannan rana ta kiyama akan ni'ima zaman ka a London zaman ka a Ingila zaman ka a kaza ni'ima ce Allah da kalli ba a dauke maka wuta zan iya rantsuwa da Allah ba wanda yake cikin yunwa a cikin amma in na je Najeriya ina irin wannan wa'azi ban isa da rantsi da Allah ya ce duk wanda suke gaba na ba zai yunwa ba bai kai wa Allah ni'imar da Allah ya baka bai kai masa ba Allah kalli ba ka da matsalar karatun yaranka. Allah kalli ba ka da matsalar lafiya. Ba ka da matsalar asibiti, ba ka da matsalar tsaro. Ba ka da matsala, ba ka da matsala. Duk da cewa kana kashe kuɗi ka biya ka biya rabar ka biya wa babu komai. Kwanciyar hankalinka da nutsuwarka da damar da ka samu wannan ma wata dama ce da ubangiji ya ba ka dole sai ya tambaye ka kai. Kai kuma ja da ƙasar ku Najeriya wajen yi mata addu'a da kuma yin addu'a Allah ya gyara ta a cikin ku akwai masu basira akwai masu kwakwale akwai waɗanda suke masu tsada galiban in ka ga mutum yana nan kasan to mutum ne wanda yake mai tsada ne ya zo na aka ɗauke shi aiki masu tsadar suke ɗauke mana to yanzu kana zaune a nan wacce gudunmuwa ka ba wa ƙasarka su ne kun ga yadda suka gina ƙasarsu kowanne a cikin ku a cikin fil din da ubangiji ya bashi ya yi tunani wace gudunmuwa zai bayar da zo nan wanda na nuna muku likitan nan mun yi ta magana da shi Allah kalli cikin gudunmuwa da yake bara ne yana da wuta yana da intanet yana da komai yana ta fassara karatun likitancin da Hausa yaran su gane shi yana ta shirya lasan-lasan da za a yi wa yara da za su hada waye da neko alƙalli su shiga ko intanet ko shiga wani shafi su je su koya kyauta yanzu kai kayan da ƙasarka ta ci gaba da rayuwa a haka ku ne kuma matasan ku ne za ku koma ku nemi gwamna ko ku nemi sanata ko ku nemi kaza ko ku zama wasu manyan mutane ƙarshen cika cika ne tik wani shiri kuka yi na taimakon ƙasar ku na gaya wasu ɗalibai a ƙasar turki da istanbul ta ce ga kudin kun zo duk kuna ta karatu a nan ba wani da ƙiƙin yaro da zai hawa jirgi daga airport da tabo istanbul karatu sai tabbata ya fi jaraba kuma yana iya cin karatu galibin kuma wasu suna karatu ne da ma yaren da ba na turanci ba yaren turkanci yaro yanzu shekara ɗaya iya yaren da zai zo shekara kuma yana zana jarawa yana cin daidai ashe kwakwalwa ce mai tsada aka aje amma wani shiri kuka yi wa ƙasar ku duba yadda ƙasar mu ta zama abin tausayi ba mu da tsaron kirki in an zo maganar yunwa mu ne sahun gaba in an zo maganar zalunci mu ne sahun gaba in an zo maganar ci bayan ƙasa mu ne sahun gaba alhali duk manyan mu na ƙasar mu za ga suna zuwa nan gurin shakatawa sayan gidaje da ajiye kudadensu me yasa suke zuwa nan ingila saboda ingila ta gyara kanta saboda ingila tana da tsari saboda ingila tana da gwamnati mai kyau to me yasa mu ba za mu kafa irin wannan a kasar mu ba haka yanzu za mu zo mai ta zama ko wata yan makaranta ba za ku buɗe ba za ku ce biki yaran kuma sa tsohon kowa ya yi tunani ya ga wace gudunmuwa zai ba wa al'ummarsa kar ku zauna ku ta mutuwa a haka kuma dan Allah ko ba komai mutum ya kai ta tarihi alheri kasarsa kar a ba da labari a ce ai wani ya lalace wani ya zama mai neman mata wani ya zama mai neman maza wani ya zama bai da addini wani baya sallah yanzu kar ka bar wannan tarihin a tura shi gida ana faɗa haka kar ina ka ƙarshen ƙarshe ina muku addu'a ta musamman ayyukan da kuke yi Allah ya muku albarka a cikin su amanar da ubangiji ya ba ku na yaya Allah ba ku ikon kula da su matayen ku Allah sa su muku ladabi da biyayya kuma kuma Allah sa ka ku toye masu abokin su wannan ya'ya da suke tasowa Allah ya sa a sama musu tunani yadda za su iya rayuwa a nan koda ba kwana musu tunanin kuma yadda za su iya rayuwa a gida in ta kama sannan kuma kar ku manta da taimakon iyayen ku da taimakon dangi babanka da ya haife ka mahaifiyarka da ta haife ka tana kwana a cikin sauro da duhu kai tana kwana a cikin inda ba a taɓa kyauta maka wuta ba kullum tana zirga-zirgar asibiti malaria zai kashe ta ba ta da gudunmawa da suke ba iyayenka wallahi abun kunya ne kuma wallahi sai ana tambaye ka ba ya dunka rigar arziki da zai je masallaci bai da ita ballantana magana abun hawa kai kuma kana da kana da kana da abubuwa da yawa lazzari na rayuwa duka Allah ya more maka to ka sani shi ma wannan sai Allah ya tambaye ka ƴan uwanka matasa da ka bari abokananka suna da hakki a kanka ajin ku daya tare kuka yi makaranta tare kuka yi karatu wataƙila akwai gudunmawar da za ka iya ba su kuda da shawara ne wajen alherin da ya zo maka kar ka manta da ƴan uwanka wanda suke kasar ka da kabaruta ni addu'a Allah ya gyara mana kasar Najeriya Allah ya shirya mana shugabannin mu Allah kuma ya inganta mana rayuwar mu Allah ya sa kuma ku yi lafiya ku gama lafiya bari da ka ana insha Allah na san ba za a rasa in tambayoyi ba to ina bayan Allah ya sa mana albarka ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من دون الكافرين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ina ganin tun da akwai wani microphone din wanda za su iya yi da baki sai a rinka nuna musu sai su yi fara da zan bangaren wanda kuma za su rubuta ne sai su rubuta sai su na bismillah bismillah
Assalamu alaikum.
Salam.
Malam muna godiya, insha Allah, kariyar wasu issues wanda ya daɗe na mamamai ya yi na Islamiyya. Alhamdulillah ana yi na online, but um, like you said, yanzu ma muna da wani gani wanda za a yi haɗuwa. There is a challenge wanda expo namu za su ɗauka and uh, Islamci is coming to the yana da wahala saboda ba mu da yawa irin haka nan sannan kuma we are dispersed at the region so kaga ba mu ba da yake ba we are not very close but insha Allah it's something that um, will continue to push our exco space where the last level of one um, tambayar da nake da ignorance related to abu ne wanda yana damuna kuma alhamdulillah ya haka sheka gaban wanda ne ka tarko su za um the issue is na almajiranci issues about almajiranci a arewacin nigeria um i don't know how much effort malamai generally kuke yi in terms of trying to nuna da mutane yadda yara za a fi yara ba a kula da su in our society wanda unfortunately yana cikin wanda matsaloli da muke da arewacin Najeriya da gwamnati. Thank you very much.
Allah ya saka da kai kai ma ka da ishi wanda yake mai muhimmanci ina da labarin wallahi islamiyya sosai da kuke yi kuma da irin effort da kuke yi wani abu na yawa ne kwarai da gaske kuma mun san cewa insha Allah ta'ala akwai success a ciki bai ba wasu yace ba mutu ya kula ba bayan wannan wallahi islamiyya da daga wanda yanzu a cikin wadanda akwai wannan basu da sa idan za ci shi kansa din kuskure yasa na ce amana ce akan mu lalle ne sai mun kula da su yanzu misali ana magana a kan lalacewar ya'ya da shiga harkar almajiranci a arewacin najeriya yaron da ka bar shi a nan baka sa shi a islamiyyar ba bai shiga islamiyya ta jiki da jiki ko islamiyya online da ba shi ma lalacewar da zai yi bai gaza lalacewar da ta abada da zai yi so abu na biyu shi ne barin wani abu on ground wani yana da muhimmanci saboda yaran nan da za su taso at least suna da wani benin da za su rika haduwa kuma shi ne asali shi ne tushe kuma yadda hankali akan wannan yana da muhimmanci duk karatu ana yin sa online is very good amma bai hana kuma mu yi wanda yake na asali in ba shi ma mu samar da shi saboda ku bar tarihi kuma zai muku amfani sosai maganar almajiranci a arewacin najeriya alhamdulillah daidai gwargwado wallahi malamai suna ta kokari wajen faɗakar da mutane kuma ana samun canji sosai da yawa abin yana raguwa amma barnar da daɗe shekaru ba za ka iya gama shi lokaci guda ba kuma matsalar samuwar almajiranci da lalacewar yara da suna almajiranci a arewacin najeriya is a combined effort bad effort na wasu al'ummomi kamar haka na farko dai akwai iyaye الفراغ عن المسؤولية mutum ya haifi ka mu dai ga gana mu haihuwa mun ka kare ƴaƴa amma ba mu ga dare yin tarbiyya ƴaƴa na kaza ƴaƴa na kaza ba na biya musu da makaranta ba na iya kai su asibiti ba na iya kai su makaranta ko ta kyauta ma da ake kai islamiyya shi ne ba a iya tsawata musu a kan yasa da haka sai mutum ya ɗauki ɗan sai kai shi wani gari can ya bar shi a hannun wani in ya zo ma zai da wasu ce me kawo ka kuma galiba abun baki suke ba talatin suke ba wasu zo mu mun suke sayarwa a bakin danja gidan giya suke cewa oga a sha ma lafiya yawa daga cikinsu wasu wanki suke na matar aure wasu alabi suke sayarwa a cikin ruwan abun bayi da daɗi a karɓar iyaye ne suka haifi ya'ya suka ki su kula da su suke so wani ya kula musu da su falash free of charge hajji daya abu da biyu shine mana gwamnatoci gwamnati in gwamnati ta tsaya ba za ta bari ba ko shakka ba mu kamar Allah ya zarge ka ka samu shugaban da ya san kishin kansa da kishin gobansa da jibansa ba kana da damuwa kan kaza ba a kula ba ba a mai da shi wani ishu ne da ya kamata a kuma da ya kai ba wallahi a lokal gamban level wallahi ciya ban lokal gamban sai kudin da yake samu zai da kula da wannan yara amma ba ba yi iyaye ba su yi ba gwamnati ba su yi ba ta zara gamban state government local government level community mutanen gari shi ne na uku mutanen gari daidai ku ai da suke zuwa a unguwar mu suke zama a nan suke kwana a titi a nan suke kwana a bakin kwata me mutanen mu suka bayar na ƙarshe shi ne masu kuɗin a jajjare a banza wani zai ba wa mawaƙi sai washe miliyan dubu mai waka ɗaya zai waka minti bakwai a bashi miliyan ɗari biyar. Kuri imajin wannan 500 miliyan ɗin in ya je wani lokacin gaba a majiri na zai cikin gina. Ya gina musu makaranta ta sa makaranta Ni akwai ƙungiya da ke ƙarƙashin shawarwari na da kula na wasu ɗalibai da suke shiga cikin wannan makarantun shi effort ɗin da na gaya maka sani ana yi. zuwa suke su rinka bin waɗannan makarantun Allah suna koya musu ainihin karatu na ilimin addini ba bulugul malami kitabun tauhidi sannan suna saka musu da boko saboda su iya rayuwa alƙalin wayar da za su kunna su iya rayuwa da al'umma amma sai da hikima amma wannan duk abin da za a koya musu sai dai a basu sai musu littafin ka ɗauki malamin da zai koya musu sannan kuma duk darasin da za su koya musu kai za ka yi da su sai in ba su kuma ba su yi da haka ciwo ne da ya shafi wannan mutane guda hudu iyaye su gyara gwamnati da gyara miliki su gyara attajiranmu masu kuɗi su gyara da kuma 'yan siyasa amma a bishirin da nake so a maka insha Allah abin yana rabuwa kuma insha Allah abin yana gyaruwa idan da lai ta na ɗauka za ka tambaye ni akan masu ɗauke ɗauken mutane su suka fi damu da yanzu Allah ya kiyaye barayin daji na suna
Assalamu alaikum. Na ga wata mana da zaka da ka samu lokaci ka zo kai mana wanka da zai mu gode kuma ya Allah ya saka ka kai. Ah, Muna godiya ga yan uwanmu da annan wanda sun kai organize wanka abu. Allah ya saka ka kai. Um, tambaya ta ita ce ko kuma abin da zan kara da Allah mana kan kara nuna mana muhimmancin haɗin kan nan da kuma assasa makaranta masallaci da community wannan abu ba ƙaramin abu na ba duk da dai na san kawo da kwaye da gaske abu na wanda wasu daga cikin muna ganin kamar ba mu da yawa ko kuma ba wuri guda mutu da yawa amma akwai communities da yawa waɗanda haka sun kawara kaɗan kaɗan kuma muna ganin su akwai mutanen asia irin wanda sun ka zo da pakistan akwai mutanen wasu ƙasashen musulmi larabawa somali community da sauransu sun zauna nan kaɗan kaɗan sun yi organizing kansu sun yi taron sun kokari sun gina kansu sun gina community masallatai ne makarantun ne da gidajen abubuwan
Allah ya saka da alkhairi wannan ciwo ne wanda yake mu da muke waje ina ce waje muna da Najeriya kenan muna da labari kuma muna da ɗalibai da yawa kuma ana yi mana tambayoyi kuma alƙali kuma na musu da yan uwanmu da suke zaune a irin wannan ƙasashe na turai suna ba da gudunmuwarsu kuna ƙoƙari sosai ba wallahi kuna ƙoƙari amma abin da muke so ƙoƙari ne da ɗaga rikon ko shakka babu samar wa kanku gindin zama a irin waɗannan ƙasashe ta hanyar gina masallatai da makarantu da gidajen ma kulawa da marayu islamic wato base wannan is very important kuma abu ne da ya zama dole kuma na gaya muku har ku rena kanku da kaɗan kaɗan ɗin yanzu wancan masallacin da yake cikin london an nuna min hotonsa da an duka ne gidan haya ne da suka fara yi suna expanding suna expanding suna expanding kuma yanzu ku fara ko ɗan ƙaramin guri ne ku saya ko ku nemi haya ku sa a fara yin islamiyya zai taimaka saboda yana da alaƙa da rayuwarku da tarbiyyar yaro kuma za ku samu sauƙin abubuwa sosai zai kuma taimaka mu za ku yi ƙarfin da ma za ku iya ɗauko malami aiki shekara biyu ku ba shi syllabus da abin da kuke so ku da rana in ya gama ku zai biyu za ku yi shi etiquette da za ku yi kuma insha Allah na san za ku yi na san akwai wannan effort din ina fatan bayan na tafi za ku zauna kusa ɗan ba sauransu ba ni saboda wannan shawarar da na bayar in Allah ya sa da garar da na shigo Ingila idan da zai ta'ala na muku alƙawari zan shigo garin nan zan zo ko kwana ɗaya ko kwana biyu in ta fushi sai na ga wannan abin ya faru alƙalin ma samu sadaka jariya Allah ya muku albarka na'am eh yawa wata ta rubuto tambaya cewa wani ya rubuto yana da ya halatta ya bar ɗansa ya je kirsimeti dina ko kuma ya ɗauki gift na kirsimas ya je bayan da abokanan zama ko a makamanci wannan shi bikin kirsimeti da wani duk abin da za a bayar na kirsimeti abu ne da ya saba a addini kar ku manta mu muna da ka'idojin mu muna da addini kamar yadda wani zai kai ka taho ta gunki ba kuma wani bai zai ɗauki giya ya ba ka sha ba saboda Allah ya haramta maka to shi ma sai kai haƙuri kar ka bar ɗanka ya rinka participating akan abin da ya saba addini Allah ta kalle ka nuna masa ba daidai bane Allah baya so Allah ta kalle yanzu idan muka je muka yi ta participating wani baki muke shi nan gaba mu ce bai halatta ba haka bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku nemi taimakon juna akan bin Allah da tsoron Allah kada ku nemi taimakon juna akan ku taimaka a junan ku akan laifi kirsimeti laifi ne bikin kirsimeti laifi ne ko uduwa ne wani dan uwa a cikin ku yake ba ni labari cewa a ma'aikatar su ana gayyatar su cin abinci irin wannan yace baya zuwa suka tambaye suka ce ko sun yi offended ɗinsa ne ko akwai wani abin da baya so ko abincin ne mai masa yace ko dai babu in musu bayani shi mu za ce kai hakuri kun san ni musulmi ne ina sallah mun muna da ka'idojin mu muna da abin da addinin ya ce ni da abin da addinin ya ce yace ba komai wallahi ba komai bane na gode na gode amma addini na ne bai ba da ba ne su yi ma shi wanda ma yake tambayar shi ce ni ba ma sani wallahi ita ne ilimi ne mai muhimmanci a cikin ku akwai waɗanda ko taro aka gayyace su na tana cin abinci su yi sharadin cewa teburin da za su bar na cin abinci kar a kar a kawo giya kuma kun gaya musu suna yarda sai a zo a raba su a ce nan kar a sa giya suna respectin ɗin ku dan me za ku sauka daga kan za ku ka'ida da tarbiyyar ku gida su sai abin da ya zama dole abin da ya zama ba yanda za ku yi wataƙila a makaranta ne ake yi yaro bai sai ki zuwa ba a watakila wani abu ne da ya shafi dole mutum ne wannan dole ba yadda za ka yi amma ba yadda kana so Allah ya wuce wannan ta ce suna kokarin zuwa ko wannan ya ce suna kokarin zuwa Najeriya a gida kenan akai akai amma tsadar rayuwa yakan yi wahala maka a yi damar da abin da ake faɗa mutum ya yi abu ta hasar makdur abin da zai iya yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora wa mutum rayuwa sai abin da zai iya. Muna magana ne akan wanda yake da iko, wanda yake da dama. Har a manta da tsadar rayuwar ne haka ake rayuwa, a ci a sha, a biya buƙatu. Ba zuwa gidan mutum ya kai da ubansa, ya kai da uwarsa, ya kai yan uwansa ya ga asalinsa ai ba sai an ja masa aya ko hadisi ba. da haka tsadar rayuwa a can ko tsadar rayuwa a nan a hakan ne za a turmuke a yi tanadi a yi haƙuri in miji da mata ba za su iya zuwa ba a tura matar ta je in yara duka ba za su iya zuwa ba a zaɓi biyu uku a tura su je ko wata ran miji mai je ɗauki ɗa ɗaya a tafi da shi motsi ya fi daɗewa amma a fake da cewa wai rayuwa ta yi tsada ba za a je ki manta da mahaifiyarki baban ka ya mutu baka iya zuwa ba mahaifiyarka ta mutu baka je ba shi ke nan sun maka goma ta arziki ka taho watakila sai da aka sai da gonar baban ka aka yi maka tiket watakila sai da aka sai da wani gida aka yi ka zo ka samu ɗan albashin ka kana samu a ce ba za ka iya zuwa ka je da iyayenka ba ba za ka je ka je da asalinka ba ba za ka je ka duba danginka ba kana rayuwa ta gurba a'a lalle a yi mana yana da muhimmanci don duk wanda ya san me yake yi yana kowa ga asalinsa sannan dangane da tafiyar mace babu muharrari kuma babu hali in ya zama larura ba yadda zai za ta iya tafiya a yi tunda ba hali ba ikon da za a iya sayo wani da tikiti ko a haɗa da mijin abincin da ya zama larura a garuratu to bilgul masurat wa garuratu to kaddaru bi kadariha duk abin da aka ce dole a yi shi idan ba a da iko sai a yi tun da ba hali sai idan an ce sai kin tafi da muharramin ki wataƙila babu kuɗin muharramin ko babu kuɗin da za a ce wa ɗan ko miji ko na makamanci wannan sai a yi fata ko laha masarashin wallahu alam akwai wani mai tambayar ko ɓangaren mata a miƙa musu mai kafar ɗin ina yi ina amsawa wannan yake assalamu alaikum wa alaikum salam masha Allah thank you Allah sa ka da alheri ai shi ma wannan mara ko ku gane ba wani kuma ne mai amfani ai ya zo ne ya yi fatawa ko kuma ya zo ya yi koyi da abin da malami ke insha Allah kuwa ya zama malami mai wazi kun Allah ya sa ka Allah ya sa albarka wannan yake cewa assalamu alaikum malam muna godiya da fatan alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara shirya zuri'a ya sa mu zama lafiya amin sun ma abin wannan addu'a ce muna zuriya wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ina da tambaya ne akan akan saki in miji idan miji ba ya ɗauka responsibility ɗinsa ma'ana wannan suna tambaya mace za ta iya neman saki idan miji baya ɗaukar responsibility ɗinsa? Asali aure a musulunci miji shine zai ɗauki responsibility na matarsa da 'ya'yansa a shari'a. Ta sama shari'a ta ce وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يجدوا الله من فضله الله أكبر عليه. وأنت باسل هذه to su kame ba su da halin yin aure mai tofadin amur ya ce annabi ya ce bari tsofa a minkumul ba'ata ana nufin mu'unatul zawaj wanda ba su da halin ɗaukan ɗawainiya ta aure da wahalhalus to su kame kafi aure idan wajibi ne miki ya kula da cin matarsa da shan matarsa da suturar matarsa da dukkan larurori na rayuwar matarsa abu na biyu sai ya waye gari baya iyawa to sai a duba me yasa baya iyawa ruwa mugunta ko ko abin nan da ake yi na cewa na kawo ki kina aiki ne ma ina aiki ki dau fifty ma dau fifty wannan duk ba addini bane rayuwa ne ta turawa rayuwa waɗanda suke ba su zuba addini mutum yakan iya cewa matarsa ta ɗora responsibility kuma ta taimaka a addinin ma ita ce za ta yi ta taimaka ba laifi ba ne ba ta taimaki mijinta amma asalin nauyi miji ne zai ɗauka to sai zama mace ya tozartar da nauyin da Allah ya tura masa kuma tana da labaita ta iya neman ya sake ta ba ya iya kulawa da ita ba zai iya ba tunda ba zai iya ba za su iya cewa sake ta sallame ta ba laifi ba ne amma in tana da halin da za ta iya rike kanta ko ta rage masa wahala to kar ta kashe auren ta ci gaba da zama a auren tana taimakon su shi yafi alheri saboda auren shi yafi rufin asiri akan zama babu auren musamman a irin waɗannan ƙasashe da wata iya kina ganin ko ya sake ki ya sallame ki kina iya rayuwa on your own duk da aikin da zaki duk da albashin da zaki zaman ki da mutuncin ki da kimar ki shine zama kina karkashin mijin aure na sunna idan har bai da hali bai da iko ya sun masa yawa larurori a gida sun masa yawa ke kuma kina da kan abin da za ki iya taimakawa to ku ci gaba da zaman auren ki rage masa wahala wannan ba laifi ba ne ba wai a matsayin dole dole shari'a ta ce ki ba amma min babu ihsan ne wa asimu inna Allah yuhibbul muslimin haka in halacci ne ki nemi saki za ki nema saboda shi ya gaza nauyin da Allah ya dora masa amma kuma ki ci gaba da rike auren inda yake za a iya rayuwa a taimaka juna wannan shi ba alheri wallahu a'lam assalamu alaikum dan Allah malam menene ingancin yin layya ga mace wanda tana aiki ko mai aiki ko mara aiki da mace da namiji dangane da layya duk ɗaya ne ba inda shari'a ta ce wani namiji ne zai layya mace ba zai ba sallar nafila ce zaki namiji zai yi aikin hajji ce zaki namiji zai yi azumin nafila ce zaki namiji zai yi da haka yadda aka ce namiji ya layya nasi ɗaya ne ke ma ke layya kawai mai iko wanda yake da hali ko a cikin maza ko a cikin mata za su yi matan aure da suke zaune ƙarƙashin mazajen suna da iko sai su ce ba za su yi ba mijin su ya musu wannan ba daidai ba ne dan har kina da hali ki yanka da ki zo ki shiga cikin rububi a haɗa ki cikin ya'ya bakwai takwas tara ai ba kake yanka na ki ke ma da haka ya halatta idan mace tana aiki ita ma ta yanka na ta rayyar kuma ku da kuke zama a nan ƙasar ba sharadi ba ne ba dole bane sai kin yanka a nan inda kike za ki iya tura kudin ragon ki a yanka miki a Najeriya lada kake ne kai ma za ka iya tura kudin ka a yanka maka a Najeriya lada kake ne wataƙila a nan akwai wahalalun yanka dabba a gida da dokoki da ka'idoji na gwamnati da haka ya halatta mace ta layya tana aiki ko ba ta aiki in tana da kuɗi idan ba ta da shi kuma ta jira ko a sata a layin cikin yayan babanta ko a sata a cikin layin yayan a cikin layin mazajenta Allah ya saka da alkhairi ya mai da malam gida lafiya muna godiya kwarai kuma na gode da Allah ba da lafiya malam tambaya ta anan ita ce idan mutum ya rasu a nan ingila me ya fi dacewa a yi a wajen binne mutum a tura shi gida Najeriya ko a binne shi a nan. Asali abin da shari'a ta ce idan mutum ya mutu a binne shi a inda ya mutu. Shi ne asali. Inda hali, inda iko, in babu wata damuwa na wasu tafi. Shi ne shari'a ba sai an ɗauki gawa mutum an kai shi can ba. Amma idan akwai wasu damuwoyi wasu larurori da suke iya jin yawa da za su hana a yi to shi ma larura ne a zarura ta tuzikun mahzura wataƙila ga wasu za ta wadakanta wataƙila ba wanda zai kula da shi wataƙila wataƙila larurorin da kun fi da sani ba tun yana ba amma inda akwai inda musulmi za su yi masa sallah a gyara shi abin da shi to abin da shi ana shi aikin mutum shi ne yake kusa da shi a duk inda yake malami aikin mutum shi ke kusa da shi Allah ya ganar da abinda suna ta tabbatar da mai shi albani Allah ya fara ma ta shi akan jinayi idan mutum ya mutu abin da ya sha yin da ya mutu ba sai an ɗauko gawa a kai shi ba daidai inda wani kuzuri ta ɗauko da Allah mala idan za a yi azkar na yara idan sun kai biyu ko uku za a iya yin guda ɗaya a shafa musu duka abin da ya fi dacewa kowa a yi masa nasa kowa a yi masa nasa addu'arsa idan kuma sun yi yawan da akwai mashakka to malamai ke ce almashakka su ta zibu tesir shi kunci yana iya jawo sauki a shari'a wataƙila sun kai goma sun kai kaza sai a yi musu guda ɗaya ko guda biyu sai a shafa musu amma yadda manzon Allah yake yana shafa kowa ne da kowa yaya ake wa yara askar ko yaya mutum zai askar idan mutum zai kwanta bacci zai daga hannun saka ya karanta duk wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ya kura ya kura cikin tafin hannun sai ya shafa daga kansa har zuwa ƙarshen kafarsa da gabansa da bayansa duka iya inda hannunsa zai iya kaiwa haka in za a yi wa yara ma sai a yi musu haka to amma malamai suna cewa yaron da ya wayo har yayi karanta fatiha da kuma Allah sai a gaya masa sai ki zo ki gaya bakin kofa ki ce kar wanda ya wuce sai na ji kai karanta kuma Allah ma ba ku yi tare a sa sai gaba ce ku shafa ku shafa ku saba a kafa musu doka kar su kwanta bacci sai sun yi in sun saba to za su rika yi akwai matar da na sani dabarar kai ta ce kullum kar wanda ya bacci sai ya fi ruwan lawa kafa uku da falaki na su sai na ji ina kicin sai na biyo ku sai ku ji yara suna ta kun ruwan dan wa Allahu sabar suna yi da kai ta ce eh ku je dai ku yi haka ku toma ku jafa kin ga ta koya musu yanzu in kin ce kina jin nauyin ba za ki musu ba wannan lokacin da za ki ɗauka kina shafa musu alkar ɗin ba ba kuma za ki ɗaukar su a YouTube ɗin da yawa za ki ɗaukar wannan lokacin kina danna waya shi kan ba ki gani ba sai ki awa biyu kina danna waya shi ba ki gani ba amma ki toma wa ɗanki alkar kuma shi nan ya nuna miki akwai gajiya ciki Allah ya bada ikon yi Allah ya bada ikon gyara da Allah mana a ja kuma za hankali saboda suna ganin kamar zuwa ganin gida ya halatta ne kawai a kan maza gaskiya ne ma'ana ma'aikata mazajenku sai namiji ya tafi ta ya tafi duk shekara sai ya je ya gano iyayensa da danginsa amma matarsa ba zai mata fikin ta ba ba daidai bane kuskure ne kamar yadda iyayensa suke da muhimmanci a kanka danginsa suke da muhimmanci a kanka to haka ita ma iyayenta da dangin da suke da muhimmanci a kanta ya shi gaskiya ba daidai bane kuskure ne a rinka watsa rashin su ba a taimakon su kuma ba a musu adalci ba kuma ku sani cewa Allah ba zai taimaki tambaye ku akan nauyin waɗannan bayan Allah da kuka ɗauko ku raba mace da uwarta da ubanta shekara da shekaru ba za ta je ta ga uwarta da ubanta ba za ta ga yan uwarta da danginta ba kakarta ta mutu bata je ba kan wata ta mutu bata je ba an auren da kallon ta guda uku bata je ba an mahaifiyarta ta yi ciwo asibiti ta kusa mutuwa bata je ba wannan ba daidai bane me amfanin arzikin da kuke nema da abin da kuke samu idan ba za ku iya biya wa ta kuɗi kiji da biya da biya da biya me amfanin shi kuma me ya jin daɗin a ciki ta ku taimaka musu don Allah ce mana abu Allah ya samu dashi na ta mu fasiya ko akwai mai tambaya Malam na ga muna da tako amma da zan shirya. Alaikum. Alaikum. Na na rubuja da wannan tsawa da ake. Na da tambaya guda biyu insha Allah. Da kuma ko gudiya ne ga tambayar da aka yi na me ya shiga cewa a bisa mutum a nan idan Allah ya karɓa ko a Najeriya. idan babu wani damuwa amma kuma mutum ya bar wasiya cewa ya fi son a mai da shi gida a wanne ya fi dacewa a bi wasiyar ɗinsa ko kuma a biznin shani tambayar farko kenan tambaya na biyu kuma shi ne muna da ɗan damuwa da muke samu a nan turaya na islamiyya na a makarantun da malaman mafi yawa daga indiya ne ko pakistan to suna jin ban hawa da ba idan muna kuna da yara karatu a gida ko ibada a da kuma abin da ake koya musu a makaranta ana dan samun bambanci haka wani lokaci yana samun tasirin yara to kuma da zai dan ba da shawara a me ya kamata a yi.
dangane da wasiya wasiya mana ana aiki da wasiya ne idan ba su ci karo da nasi ba idan babu wani rulin a shari'a da Allah ya ce ai ko annabi ya ce ai yanzu a wannan kes din muna da rulin muna da abin da annabi ya ce ai muna da abin da sahabbai suka ce ai da haka ana aiki da wasiya ne idan babu wani abin da annabi ya ce ai ko Allah ya ce ai ba wannan kirkin kuma akwai da haka abin da malamai suka ce shi ne idan mutum ya mutu a binne shi a inda ya mutu sai dai inda wata larura yanzu in shi mamacin ya ba da wani uzuri ko an lura akwai wani uzuri da ya faɗa karɓar sai a aiki da uzurinsa a ajiye nassin da ya ce dole a yi ɗan saboda akwai wani uzuri a kowace lauri ina fatan kana fahimta Allah ya gane da mu bari mu gama misali manzo Allah ya ce la wasiya da waris babu wasiya ga magaji sai wani uba abin da ake nufi da ba wasiya ga magaji yanzu kamar kai ɗanka matarka duk wanda zai ci gadonka bai halatta ba kafin ka mutu ka yi wasiya ka ce masa ko ka ce idan ya mutu a bashi gidanka na kaza ko a bashi miliyan kaza a cikin kudinka ka ware shi a cikin magadanka ka ce shi a bashi me dalili a yana da kirki me dalili a yana mun biyayya tunda shi ma yana cikin layin masu cin gado to ba a yi wasiya ga mai cin gado amma yanzu ƙaninka da ba zai ci gadonka ba saboda kana da 'ya'ya duk wanda ya haihu ƙaninsa ba zai ci gadonsa ba to za ka yi wasiya a cikin dukiyar ka ce a bawa ƙaninka kaza amma kar ya wuce wani batiri na dukiyarka to sai aka samu wani mamaci shi kam kafin ya mutu sai ya rubuta wasiya har da ma bugawa da sa hannu da komai da komai ya ce in ya mutu a cikin matansa guda biyu wance a ba ta gidansa na Abuja. Me yasa haka kawai ya ga dama ya kyautata mata ne? La wasiyyata li warithin. Idan ya mutu ba za a yanke da wannan wasiya ba saboda wasiya ce jahira. Wasiya ce ta kuskure saboda ta ci karo da ni. Ta ci karo da nasi. Ba shi wannan matsalar malam. Kakku tsananta a kai saboda akwai matsaloli da yawa akan binne mutum a nan a irin waɗannan ƙasashe abu. da yawa wanda ba lokaci ne na faɗansu ba kuma lokacin da zai wari da ka wanda ya ga yana da larurorin da zai sa kar abin da ya shi anan yana da dama yana da abin da ya dogara da shi tsakaninsa da Allah Allah gane da mu abu ne biyu tambayar ka ka taimake ni ne akan fahimta ta ka da karfafa ni ka ce kuna da matsalar tura 'ya'yanku islamiyya saboda 'yan indiya ne 'yan bangladesh 'yan pakistan galibin suna yin mazhaba ne ko ta hanafiya ko ta masawa ko shafi'iyya daga idan sun dawo gida kuna samun matsala da yaran wajen koya musu wasu karatuttuka da wasu ibadu na addini na farko dai shi bambancin mazhaba ba damuwa ba ne kamar yadda hudun kake ganin su suna aikata abu kamar bare ne su su masu suke kallon mu matuƙar musulunci ne suka aikata to babu laifi ya fi ba ba kuma ya fi su zauna a gida dan yana masabar hanafiya kai kana malikiya ko kana shafi'iya yana hambaliya wannan duk ba matsala ba ne fahimta ce mazhabobi ne duk suna nan a rubuce a cikin littattafai kun fahimce ni wannan bai zai hana uba ya tura ɗansa ya je makarantar islamiyyar su ba abu na biyu kaga shawarar da na baku kenan in su yan indiya ɗan bangare da ɗan pakistan sun yi nasu kuma sai ku yi naku ba sai ku dage ku yi naku samu malamai da suke fahimta irin taku ko a cikin ku da kanku za ku iya kwabarar da islamiyya wallahi za ku iya samun yaro boko ya zo zai karanta digiri shekara uku ko shekara uku ko zai bastar shekara ɗaya shekara biyu wallahi za ku ci moriyarsa za ku yi mamaki wani abu kawai za ku ba shi ya rika zuwa kula ku da yaran ya fi individual effort kowa ya ɗauki malami zuwa gidansa gidansa da sauransu duk nisan wuri tun da dai a gari ne kuke sai a taƙaice kwanakin kai ya zama kullum a sati sau biyu a sama da zari biyu a biyu a ɗauko yaron tun da safe a zo mai da abincinsa sai yamma a rufe shi ya samu kare kare nan sai ku ci karanku da babbaka yawa ƴaƴan ku irin abin da kuke so a bisa fahimtar ku amma duk da ba ku da naku dole ku je ku nemi na wasu na faɗa ina mai tawa challenge ne akan ku da wahala ka je ka ga wani masallaci a cikin ƙasashen da na turai a ce wannan wasu hausa fulani ne suka gina shi nasu ne hausa community kullum ku parasite ne idan ku je masallacin yan bangladesh ko na yan india ko na yan ghana ko na yan sarariya ko na yan kaza su fa suna yi su suna iya haɗa kansu amma mu ba ma iya haɗa kanmu da muna fatan wannan abu muke so mu yaɗa yi kokari ba wai unsuriya bane ba kan bilanci bane ba bangaranci bane ba amma larura ce ta dole ce Allah ya rabu na insha Allah addu'a ko akwai wani bayani za a yi to sallallahu wanda bai tambaya a cikin ku eh na wace kun baya ko alhamdulillah bismillah
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya da Allah da ya ba mu tsawon rai Allah ya kawo mu wannan taro. Allah ka ba mu ya kawo mana malam ya ce mu ali ta duk da ita yadda na sami labari deviation ne daga plan commissioner zuwa ingila. Kare ya zo ya gan mu ya ga cewa muna da muna da yawa ko malam mun fi haka yawa domin lokacin da aka bayar ne a sanar a zo a taru shasta da suke taruwa da yawa ba don muna muna da ƙarshen Nigerian Muslim Forum da West Yorkshire ta bari Leeds da Bradford da Fluidfield da other areas da suke West Yorkshire so akwai mutane da dama da suke Bradford da ma ba su iya zuwa ba amma da a ce mutane um, lokaci sosai da mai organize mutane more zo a wannan taro muna godiya kai da ka tashi ka zo mana ka yi mana nasiha mai ƙarfi mai tayar da hankali da kuma jawo mana hankali a kan takasan da muke da shi a cikin rayuwar mu a nan ka ba mu shawara abin da ya kamata mu yi kuma ni da nake a da shi wannan community din na ɗauki nauyi kuma nauyi ne a kaina kuma da ka ce yadda Allah ya bamu amanar ƴaƴa da amanar juna ni ma ɗauki wannan amana ne a kaina kuma Allah ya bamu iko da ƙarfin haɗa kai da son juna da ƴaƴa mu tarbiyya da sada zumunci domin shi wannan addini ba wai wayon wani ko iyawan mu manzo Allah ta zariya sallam annabi ne ba halittar da ya kai shi a duniya da rayuwa amma shi kanshi Allah ya ba shi mutane da masu abokar umar ali da usman da ke baka mishi shi da yake annabi kenan balle mu da ba ku bane dukan shi mutane don ka ɗauki sahabi da yake da karancin daraja to ko malamanmu yanzu ba su kai shi daraja ba don su sun zauna da annabi sun koya daga wajen shi kuma sun aikata abin da suka koya an gwagwarmaya da su wani an yaƙi da su wani su rasa dukiyarsu sun rasa iyalansu sun rasa rayukansu su yadda za mu samu wannan addini a yanzu ka same shi yau domin me muka yi wa kanmu muna guja kwaya da gaske ga malam bai sassauta mana ba ya gaya mana gaskiya ya yi suke muna fatan da ni da dukan mu gabaki daya za mu ji wannan shawar da ya ba mu da wa'azin da mana da tafiyar da mana mu haɗa kanmu mu so junanmu domin ba mu zai so mu a nan ƙasar ƙasa ce wanda duk da wai mun sami ni'ima mun san kan da muke zama domin duk daɗewar mu duk kwaya mu duk sanin mu duk tsarin mu akwai yaran za a kalle mu a tambaye mu daga ina suka fi koma ka sau ba mu haka bijar da za mu yi contribution mu gina ƙasa duk daɗewar mu za mu fi su da cewa dan ba mu so kanmu ba mu ce maka wa junan mu ba za mu ci nasarar komai ba za mu zo mai rayuwa ta wahala ta bauta ari je kuma sa tambayoyi da kila ba za mu yi ɗauka muna godiya da malam kai da gaske da ya ja hankalin mu kan abubuwan da ya kamata mu yi shi topic da aka bashi ne magana a kai topic ne da inda ma kullum za a yi taro za a yi wa kan wannan maganar da sai muna amfani kuma yana fatan lokacin ya ɗauka ya zo mana nan ya yi mana bayani da jawabi ba za mu bar shi ba lokacin ya salwanta ya taso mayar mayar mayar gwanni ya zo mana nan tafiyar da ya mana muna fatan za mu ɗauka da aiki da shi kuma ya mana alƙawarin duk lokacin da ya zo ingila zai zo mana kada mu ba shi kunya kada mu ba kan kunya ya ba mu assignment kokari mu yi miki out shi ma in ya zo ya ce eh ya da yawa a nan ya da gida a nan musulmai na najeriya ya arewa suna da gida a nan ba abin da ya kara kara wanda ke kara mishi godiya Allah ya saka mishi alheri Allah ya kiyaye mishi duk tarbiyyar da yake yi wa'azin da da'awar da yake yi Allah ya dafa mishi mu kuma kiranmu da yake zuwa yana mana magana Allah ya ba mu kunnuwan ji hankalin ganewa da zuciya da zai tafi saƙon mai aiki da shi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله وبركاته. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا في فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Allah kamar da ka dawo a wannan gurin taro da mazanmu da matanmu da ‘ya'yanmu ubangiji Allah ka ne da kowa gidan shi lafiya kuma Allah ka kare mu da kare barka a duk inda muke Allah ka tsare mana tarbiyyar ƴaƴanmu ka tsare mana rayuwarmu Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajen ku ya zaunar da ku lafiya da matayen ku duk wanda yake aiki a nan Allah ya sa masa albarka cikin aikinsa mai sana'a Allah ya sa masa albarka cikin sana'arsa Allah ya sa zaman ku a wannan gari daga cikin manyan garuka a UK Lit Allah ya sa ku asusa musulunci ya karfi ku kafa abin tarihi mai karfi Allah ya sa bayan shekara ɗari da an zo na a cina da gudunmuwar da kuma addini ubangiji Allah ya muku maganin abin da ya faɗa kan ku Allah ya sanya muku albarka a rayuwarku kuma Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu ɗalibai da suke karatu a nan Allah ya sa musu albarka masu aiki Allah ya sa albarka shi ayyukansu kuma Allah ba ku ikon ba wa ƙasashen ku gudunmuwa da taimako mu Najeriya Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya mana maganin dukkan wata ziya Allah ya mana maganin dukkan wani sharri Allah shiryar mana shugaban gabanin mu shirya ta addini Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya ba su ikon taimaka mana Allah ya ba ya ba su ikon inganta mana ƙasar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب zan manta da addu'a da musamman da yan uwa da suka shirya wannan addu'a ba Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suka zama sababin zuwa na wannan gari an kwamala khalifa da ɗan uwa da tarihi da sauran yan uwa da basu yana da sunan su ba ina fatan dukkan su Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya bada ladan wannan haɗuwa Nigerian Muslim Forum da su muke ƙarƙashin su ke gudanar da wannan taruka su ma Allah sa musu albarka Allah kuma ya samu ruwa lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم